الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو يومنا واتو عشرين تب تب قوة رمضان هجرة منزل إيرا منزل رحمة النبي محمد sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da kuma 20 ga watan uku miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi assalam shekara ta 2025 muna cikin tafsirin alqur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci da ake kira Masjidur Rahma a Bani Zumbude ko kuma CTKS kafin station RPS a nan birnin Yabai, babban birnin Yabai kinan na jamhuriyar Nijar. A jiya mun fara bayani daga aya ta 22 zuwa 23 sai lokaci muna halinsa. A yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya malam Allah ce falamma an jahum idahum yabquna fil ardi bighairi alhaqq
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim falamma جاءهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون نعم ما شاء الله كما yadda muka sani muna gabatar da bayanai na alqadaya almu'asira ko annawazil ko almustajiddat fi qafi wato fi zaka a yau za mu tattauna akan masraf na arriqab tunda cikin aya an ce wa fi riqabi ko to yau za mu tattauna akan shi abu biyu za mu tattauna akan su idan lokaci ya ba mu dama ko ɗaya daga cikin su me ake nufi da masrafur riqab menene qur'ani yake nufi da shi abu na biyu tatbiqatun mu'asira li masrafir riqab mas'aloli na zamani da suka bijiro dole sai an san me ake nufi da abu sannan a san wa ya dace da shi wane ne bai dace da shi ba da aka zo malamai sun yi sabani da Allah ya ce wa firriqabi ana ba da zakka ga wato ga bayi wajen ‘yantar da bayi kuma shi ne arriƙab ba ba ta hariru raƙabatin ko ga miji raƙaba shi ne za a ‘yantar da wuya amma nan sai an yi maka balaga a ce utliqal juz wa uri da bihil kullu utliqatir raqaba wa uri da bihal insan domin ba zuwa duk duniya babu inda ka zuwa ka ce wuyan dan adam shikenan sai ka ce ali wuyan ne ‘yantar ghairu ma'qul ko ba ka nan bane to malamai suka ce sun yi sabani akan bi ake nufi da wa firri qabil yanzu cikin aya a cikin suratu at-tauba waɗansu ka ce al-muradu bi masrafir riqab humul mukatabuna shine bawa wanda an ka sa ma kataba in ji malaman zauri ma'ana bawa ne mai gidan shi yace to za ka kawo rinka kawo mini kaza ko ka kawo mini kaza in ka kawo mini kaza ka zan ka zan ɗa to shi kenan ba wannan za ka iya cewa yanzu a shekara ɗaya zai biya ka a lokacin da akwai bauta ta musulunci muke zance fa to shi kenan misali zai kawo ka ce duk shekara zai kawo kaza ko duk wata zai kawo kaza har ya biya shi kenan wannan shi ake kira mukaka daga kataba ne kamar an rubuta abu ne wanda ka kun yi yarjejeniya ta rubutu ga abin da zai kawo kai kuma ga abin da za ka karba wallazina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira an gane ko waɗansu malamai suka ce almuradu bihi i'taqur riqabi arqa'il muslimina malikiya sun tafi da abin da kina arriqab ba mukataba ake nufi ba a'a sai bawa wanda bai da kataba tsakanin shi da mai gidan shi bawa ne yana da shi suke ce ma bawa kinni ma'ana kinni an ce kinni bawa wanda bai da laysa lahu sha'ibatu hurriya bai da wata cuɗanya yana da matsayin bawan shi 100 bisa 100 domin shi mukatab tana yi wa ya biya kaso mai yawa cikin biyan shi muna ganewa magana ta uku sun kace abin da ake nufi da arriqab masrafur riqab humul mukatabuna wa i'taqur riqab sun kace abinda ake nufi da ar-riqab mukatab bawa ya shiga ciki kuma bawa wanda ba mukatabi ba bawa zalla kinni kenan shi ma ya shiga ciki kenan sai zama to magana nawa akwai uku to waɗanda sun kace da an kace abinda ake nufi ar-riqab ana nufin al-mukatabuna an gane ko sun kace wa fir riqabi da Allah ya ce wa fir riqabi da shi da fi sabilillahi duka dai sun kace domin shi al-mukatab shine mallaka take tabbatuwa zuwa gare shi bawa wanda mai gidan ce in ka kawo kaza na yantar da kai ma'ana kenan shi tana yiwa ya bada wani kaso to shi an bashi dukiya yana iya mallakar ta sai ya ba mai gidan shi amma bawa wanda a ɗari bisa ɗari bawa idan aka ce a bashi dukiya ka kuma tawa ta kuma ta mai gidan shi sai suka ce to kenan shi bai shiga daga ciki an gane ko to amma dai raddin da an kai musu shine cewa da Allah ce wa firre ƙabi dama bai ce walin riƙabi ba fi wannan kana nufin ko da dukiyar ta zama to cikin amfanin su ne ba sai an ba su sabani wanda yace inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin alaiha wal mu'allafati qulubuhum wadannan su za a ba su ne ta zama mallaka su amma wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibn sabil wadanga ba dole sai ta zama mallaka su ba ko da ba su aka yi dan amfanin su yayi ko ba ka dan bane mutum ne matafiyi sai guzurin shi ya kasi bai da guzurin shi ya yanke an gane ko to bai da kuɗi sai ka biya mishi kuɗin mota cikin kuɗin zakka ai kai obin istari ko ba ka nan bane yawa sun ka ce dan haka wannan magana ta su ba ta da karfi daga cikin dalilan sun ka ce idan an ka ce al-i'taqu yujibul wala'u lil mu'tiq ya an ce wanda ya yantar to ai wala'i yana koma zuwa gare shi kenan idan ka ba da kuɗi ga bawa kaje ka sayo shi in ba mukatab bane wala an cin shi zai dawo ne gare ka kuma kan bane innamal wala'u liman a'taqa to kuma a ka'idar zakka ai amfani bai dawo gare ka ko ba shi bane sai aka ce eh to musulunci ya san da wannan amma ya ce wa fil riqabi kuma yadda ake ganin ana iya samun amfanuwa ta in an yantar da shi an gane ko fa innahu la yu'manu an yajniya jinayatun wa lahiqahu wa yalhaqu qaumahu aqlahu a yo ai shi bawan misali idan da an ka ce misali in an hankalta ba wannan zai kuma yana iya zuwa bayan an yantar da shi ya je yayi ya kashe mutum misali ko daga ko ta kuskure ai diya za ta dawo mu za ta dawo kan shi to shi ko duk lokacin da an ka ce musulunci yana da buƙatar yantar da mutane kamar yadda ake kallon wala'ancin na iya a amfana da shi kuma ana iya kallon cutar da za ta samu wannan mutumin ya amurci a matsayin bawa sai a yi muwazana bainal masalih wal mafasid ko ba ka nan bane yawwa bishasta sai suka ce ana iya wato abin nan dashi sun ka ce in khifa alaihi an yasira ilaihi mirasu atiqihi bil wala'i fa innahu la yu'manu aidan an yajri jinayatun yalhaqu yalhaquhu wa qaumahu aqluha in mun ce muna jin tsoron wala an ci ya koma ga wanda ya intar da shi mai kudi wanda ba a zakka to amma kuma ai inda wata jinaya ce yayi bayan an intar da shi shi ma wancan mai wala an cin tana yiwa in babu ɗan goshi shi da bai diya to kenan wannan babu matsala waɗanda sun ka tafi cewa in an ka ce ar-raqaba ana nufin kamila kidan mukatab bai shiga ciki suka ce wannan shine abin da yake zuwa cikin alqur'ani amma magana su ba gaskiya bace domin da wato sun ka ce duk inda yazo cikin alqur'ani fa tahriru raqaba fa tahriru raqaba ana nufin yantar da wato bawa amma a larabci an ka ce ar-raqaba tutlaqu ala al-mukatab wal abd al-qayyi dan haka a larabci babu abin da fitar da ita dan an ka ce wa fir riqab nan bai ce ar-riqab al-mukataba ba ko ko ar-riqab wato abin nan ghairu al-mukataba dan haka kowace daga cikin sabu shi ciki magana su ba ta abin nan sun ka ce lauka da al-maqsud al-mukatabina laktaba laktafa anhum bi dhikri al-gharimina suka ce da Allah na nufin al-mukatabuna an gane ko ba ba bayu kinni yake nufi ba da yana rufin almukatabuna da da yace wa fil abin nan wa fi sabilillah inma sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab an gane ko wal gharibina sun kace da mukatab ake nufi da da Allah kawo al gharibina bai bukata sai ya kawo al mukatab don me domin shi al mukatab sashin shi ake bin bashi domin ya biya sashi sauran sashi to kenan cikin algharimi ne ya shiga ciki sun ka ce don haka kenan almukatab bai shiga wa fil riqab domin an haka nan kamar an yi takra ina fata ana fahimta ta amma malamai sun kace musu a'a ba haka nan bane li'annahu la yufhamu ahadun nasai sinfayn min al-akhar domin Allah ya kawo almukatab da ka algharimi da ba ai ba duk wanda ake bi bashi bane ya zama to mukatabi ina fata ana fahimta ta sannan ba duk mukatabi bane kuma wato zai iya ya an ce mukatabi shi na cikin masu bashi an gane ko amma kuma wato wanda ake bi bashi ba dole bane ya zama to mukatabi sun ka ce wali annahu jama'a bainahuma lil i'lami bi annahu la yajuzu al-iqtisaru ala ahadihima dan Allah ya nuna cewa kowanne daga cikin su ba za a tsaya akan shi ba yasa Allah ya kawo guda biyu wali anna li kulli sunsin sahaman mustaqillan kama jama'a bainal fuqara wal masakin tare da cewa dan Allah ya nuna maka al-gharibi da suran nasu rabu arriqabi suna da nasu rabu tare da cewa alfuqara wal masakin ya hada su rashi ne shine talauci amma ko sai Allah ya bambanta su haka algharibi da almukatabuna lalle kowanne daga cikin su bashi ne amma bashin ya bambanta idan haka baka cewa waɗancan inda su kan yaki rufi da ba a kawo wancan ba waɗanda sun ka ce ya shafi raqaba ya shafi itqur raqaba kinan da bawa mukatab da bawa wanda yake kinni dukkan su ana ba su ciki sun kace saboda umumin nassi domin nassin ya zo mutlaq Allah ya ce wa fir riqab sannan kuma babu wani dalili da yace a'a bawa bukatar dai za ba ko bawa kinni kenan kaga kai ka ce sai ka kawo dalili kai tafhidin nassi ina fata ana fahimtar ka sannan kuma sun kace akwai maslaha mura'atul maslaha fi tawsi'atil masraf wa ifadatil mamalik minhu kaga za a amfanar da bayi da shi bi tahriri riqabihim min ar-riqi an ‘yantar da su daga bauta awil i'anati fi dalika ko an taimaka musu in mukatab ne abin ga fi dalika bin ma yumkinu sahibu zakati al-qalilati wal kathirati min al-isham fi hadha al-masraf kaga mai zakka mai yawa ko kasan zai iya taimaka ya ce to ga nasu a cire a ƙara da abin bi khilafi ma law khusira dalika bil i'taq dun al-mukatab kaga ma an ce i'taq ne kawai to sai da mutu akwai matsala tunda shi mukatab tana yawa abin da ya saura dan kadan ne ya saura da an bashi ya yanki amma an ce sai bawa gaba ɗai to ai akwai bawan da yana da tsada kuɗi ba za su isa ba kuma hasurkin abin da nasu ya zo da shi ba nasu ya zo da shi mutlaq babu wani dalili ingantacce ai ba aiki da shi ina fata ana fahimta ta wallahu ta'ala a'lam to shikenan za mu tsaya bakin nan sai mu tashi tatbiqatul mu'asira li masraf ar-riqab idan gobe Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu al-arabci ne qinna qafun nunun nunun malaman sun ce qinni kamar sun abin nan sun yi sun ɗauki wannan kalmar ne kamar da aka cewa sana'a ai sana'a ba hausa mace larabci ne sana'a ya sana'u sana'atan ta ce sana'a masna ya ce masana'anta qara'a ya qara'u qira'atan karatu sai an ka ce makara wurin da ake karatu sai ce makaranta sai ba falamma an jawo فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce falamma an jahum lokacin da Allah ya tseratar da su wannan aya alaƙarta da ayar da ta gabata mushrikai in sun ka shiga cikin matsala Allah ya faɗi halinsu suna cewa la in anjaytana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin wallahi Allah in ka tsiratar da mu za mu kasance daga cikin masu godiya mai jalali ne kawo al-muwahhidin masu kadaita ka da bauta domin yana daga cikin gode ma Allah kai ni ka kadaita Allah da bauta ma'ana za su koma su yi tauhidi sai Allah ya ce to bari mu gani falamma anjahum lokacin da Allah ya tsiratar da su kenan nan akwai abin da an ka shafi sun yi rantsuwa sun ka ce la in andaitana min hadhihi lanakunanna min shakirin ko to an tsiratar da su kuma tsiratar da su ba shikenan ai najjahumullahu subhanahu wa ta'ala ila albarri Allah ya tsiratar da su to falamma anjahum dama in kan ga falamma lamma din nan galibi in dai ba farkon magana ta zo ba ma'ana da ita an ka fara bayani to akwai abubuwa da dama da an ka shafi an ina fata ana fahimta ta da ka gane ta kasa akwai abubuwa da dama da an ka shafi Allah ya ce walamma fasalatil iyu qala abuhum inni la ajidu riha yusufa laula an tufannidun ka gane ko to amma falamma an ja albashiru alqahu ala wajhi kaga fasalatil iyu sun fito sun zo har suka zo gida har suka yi shiri suka je wajen babansu falamma an ja albashiru alqahu ala wajhi duk an shafe shi kaga nan Allah nuna sun yi addu'a sai an barmakon a ce istajaba Allah da'watahum Allah ya karba ma addu'arsu kaga ko kafiri akwai lokacin da Allah ke karba ma addu'arsa an gane ko to tunda Allah ya karba mu sun ce la in anjaytana min hadhihi la nakun shakirin istajaba Allah da'watahum ko du'aahum fa anjahum falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighayri al-haqq mun gane wannan da kyau shine ake ce ma al-ijaz wal itmam ka koma cikin al-itqal fi ulum al-qur'an na imam suyuti ya kawo al-ijaz wal itmam kaga ka'idodin sa akwai wani malami a kasar libya ya rubuta masters ɗinsa ko magister akan al-haqqu fi asalib al-lughah al-arabiyya sunansa ibrahim rufaida magister ɗinsa gaba ɗaya cikin al-haqqu ne yayi ta sai ka dauke ta al-azhar yayi ta sai ka ga yadda ka'idodin suke dan ka gane nan an shafe kaza nan babu kaza mun gane wannan da kyau ko to da Allah ya tsiratar da su idahum yabghuna fil ardi bighayri alhaq sai ga su suna banna a bayan kasa asalin yabghuna mun kace shine yabghiyuna an shafe wato lamul fi'li a cikin cikin wazani wanda ita ce ya'un a cikin fi'li yabghuna fil ardi sai ga su suna banna fil ardi a bisa doron kasa intabe in an ce fi nan an hankalta ma ko cikin kasa ma'ana bisa kasa saboda sama ita ta rufe mi ita ta rufe ƙasa sai a ce fil ardi a cikin ƙasa nan ko ya zaman tofi tana nufin suna saman ƙasa domin mutum ɗan adam saman ƙasa yake da yako ko kuma fil ardi a a hamma can cikin ƙasa domin suna iya su yi gidaje a can cikin ƙarƙashin ƙasa yanzu ba ana yin su teran ba ba akwai jiragen ƙasa ba su bi ƙarƙashin teku to akwai jiragen da ake yi da gidaje na ƙarƙashin ƙasa don ɓanna da shaye-shaye da zina da duwaci yabghuna fil ardi bighairi alhaqi har cikin kasa ko kace fi bi ma'ana ala ko ko fi tana da a matsayin ma'ana ta dai domin alharfu qad tashtariku ma'anihi fihi ina fata an fahimce ni qad tashtariku alma'ani fi wato abin dalalatuha fil fil harf wato shi na iya ɗaukar fi bi ma'ana fil dakhil ko kuma fi bi ma'ana ala don haka suna banna a bayan kasa ko cikin kasa duk ɗai ne bai gairi haƙƙi ba tare da haƙƙi ba jiya mun kawo magana imamu zamakhir ya ce da ana iya yin banna da haƙƙi ko ba karan bari kuka ce ba gaskiya bane idan shari'a ce ta ce ayi abu ba a kiran shi banna da haka wannan magana tashi da abin da hamma mai asilatul qur'an al majid jiya mun kawo shi ma ya dauko wannan bayani daga gare shi mun kwatanta cewa wannan abin shi ma magana su bata yi ba domin akwai abin da ake cewa at-ta'kidu a larabci akwai karfafa magana da Allah ce wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi al-haqqi babu wani annabi wanda za a kashe da wani haƙƙi idan fata ana fahimta ta muna gane wannan kamar yadda kuma Allah ya ce wa man yad'u ma Allah ilahan akhara la burhana lahu bihi wanda ya kira wani Allah kuma bai da dalili ya za a yi ba mutum ya kira wani Allah ya shiga kuma ya samu dalili ba zai samu dalili ba wannan ta'akidi ake kiransa in tabe sai ka koma cikin usulul tafsir da usulul fiqh ka karanta babin mafhumul mukhalafa da mafhumul muwafaqa da mawani i'tibar mafhumul mukhalafa dan cikin mawani din nan zaka gani shi idza hum yabghuna fil ardi bighayri al haqq suna banna a bayan kasa ba tare da haƙƙi ba sai Allah ce ya ayyuhan nas ya ku mutane inna ma baghyukum ala anfusikum lalle baghyukum zaluncinku ta'addancinku ala anfusikum kanku zai kare kai arikanku don bi don sakamako zai kuma kanwa kanka shi yasa duk lokacin da kaga za ka yi zalunci to ka tuna sakamakon zaluncin nan zai dawo kanka sannan wani dan tsananin gigita an gane ko wai abin da suka tunani bari shi yi sai shi nemi afuwa ga Allah ko shi nemi afuwa ga mutane wa ya gaya maka kullum idan kai yi banna za ka Allah zai barin ka har ka samu damar da za ka roƙon gafara sannan wa ya gaya ma su mutane kullum da za su yi kana yin banna kuma shi kenan me yasa an kai wo kotu me yasa an kai wo iqabi an ka ce in mutu ya kaza sakamakon shi kaza kullum kai sai kai ittikali ka dogara ka zalunci mutane ka ce a yahi maka yau in wani ya yafi ma wani zai yafi maka din sannan kuma ya za'i ka gina rayuwarka akan zalunci eh kamar yadda waɗansu yanzu turawa suke abin nan sai a yaɗa ma mutane a ce musu a kai kakku damu an ce Allah rahimun na dan haka tana yawa ma hisabin ma ba za a yi ba wai ka zaba da ake gaya musu diye a trickle ma wai Allah shi na da jin kai sai ya ce kai kai hisabin ma kai kudakanta kudakanta wa yake da aljanna ni wa yake da huta a ce Allah kai da su ne ce to hisabin ma na hausa duk kuce aljanna kaga shedanci kenan ko ko a juya mutane a ce a yan Allah ya hushi ma da ya ce kai duk aikin da kuka yi na bata kowa yake huta dan haka wallahi ku bar ba kan ku hala a wa inna rabbaka la dhu maghfiratin lin nasi ala zulmihim wa inna rabbaka la shadidul iqab ina fata ana kunta ta dan haka kada kai rauni shi da rika a ce maka ba za a yi hisabi ba yin hisabi za a yi eh Allah ya ce za a yi hisabi kuma za ka sha kashi kuma ba sai an yi hisabi ba tun da nan duniya Allah ya ce kama azzalimi fir'auna Allah ne ya fara kama shi ba ba haka nan bane adawa an kama su a nan duniya san mudawa mutanen annabi tun dan nan za a fara dandana maka bala'i dan haka kakka sa tsammani ka zalunci mutane kullum ka so ka ce wai a yafe maka a yafe a an san kuskure yana zuwa ka ce a yafe ma so ɗaya an yafe ma ka yi na biyu an ce a yafe ma ka yi na uku shi kenan sai ka zama kai kullum kana zalunci mutane a ce a yafe maka a'a za a dake ka ne da kyau a yi maka hankali eh shi yasa an ka ce a yi kotu in mutum ya yi banna a yi mishi a saita mai hankali shi don akwai mutanen da kaji sha'iri yake cewa washarru in talqahu bil khairi diqta bihi zar'an wa in talqahu bil sharri yanhasimi wan nasu in zalamu al burhana wa atasafu fal harbu ashta ala dunya min as salam yace washarru shi sharri in talqahu bil khairi in kullun kace ka fuskance shi da alkhairi yace diqta bihi zar'an sai dan kai baci دقة الجزاء يضيق به ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا دقت به ذرعا سيرا كيباتي يتي وإن تلقه بالشر ينحسن إن شر يتاخو كف كاريش لشر ينحسن دقة الحسن نشين ينقطع كنا سينشي والناس إن ظلموا البرهان متاني إن سنك ظالم تغسكيا حجة دليلي wa'tasafu i'tisaf da ainun da sun ka kallafa ma kansu sai sun tunkuɗe gaskiya sun san gaskiya ce yace fal harbu ajda ala dunya min as-sanad yace yaki shi ya fi amfani a duniya a wannan lokaci da zaman lafiya yasa akwai azzalumi da mugun da zaman lahiya da wai kurokon shi da kuma cewa a yafi mai bai sawai ya canza komai wallahi da haka nan can a ce wai a to da mu da turawa a shirya za a cooperation za a yin amitiye za a yin mondialization globalization ƙarya na da sun samu sa'a sai sun kashe ku in kuna tashi ku yi makamman nukiliya ku yi in ba ku yi kun ka sani ko sai makamai kowa rai guda gare shi da bature da bakin mutum da balarabe kowa rai guda gare shi in sun ka shigo kasashen mu ayi mutuwa ayi murdu kawai ba zan ci wata cooperation la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhanba ba su jin tsoron Allah dan haka ku sai makamai yaro dan Koriya ta, arewa kullun kuna jin muna hudu Kim Jong Un bai sallah kuma ba musulmi na ba kuma babu ruwa ne da America kuma ya ce in ana so a taɓa shi kaga an bashi lahiya kaga ne ba an ce ba hukata ba ne to suka mai hadi mana dan haka wannan ko tsaya kullun azzalumi yana zuwa yana wasa da hakan mutane a'a akwai kuskure akwai ganganci in mutum ya abu so ɗaya yana ɗaya da ma'afuwa amma mutum ya bai da zalunci shi ne ɗabi'a shi kuma a ce a jira shi wallahi ba abin da zai maganin waɗannan tura illa kowa ya tashi makamin nukiliya ni inda ana ba da shawara kowace ƙasa a duniya ya kamata ta mallaki makamin nukiliya eh da ɗan luwaɗi ya zo ya kamo na hari a ƙasashen mu ko ya kamo da dokoki gara a yi ruwan makaman nukiliya kowa shi kuma ga Allah eh kai dai kai kana musulmi kai mashahada shi ko ɗan iska na tambaɗaɗɗe ɗan luwaɗi na tun a ƙarƙara yo ya za ku bari yan luwaɗi su suka muku lokaci su motar da ku yo ya kuma kamar duk a sake su gaba ɗaya duniya ta tashi ka koma ƙarƙashin ɗan luwaɗi ɗan luwaɗi shi zaman to shine zai jagoranta ka ku waɗannan turawa waɗannan da kun karanta boko kuke cewa wai za mu yi develope wai mallamai ba san inda duniya ta sama gaba ba duniya ta yi develope ta ci gaba le courant et déjà dépassé kai yanzu kai da kaka koyi da ɗan luwaɗi kaka ce muna an yi develope nan da akwai development mai cewa a bar ƙato shi armi ƙato bacce ta armi mace wannan wanda duk shi na cikin development ina da gurmun ciki abinda karnai ma ba su yi ban taɓa ganin kari ya bi kari ba jaki ba bai bin jaki to shi yanzu wanga shi na aka cewa shugabannin nan kasashen su ma waɗanda aka ji da masu babban matsayi a kasashen su suna irin wannan aikin kace mu waɗanda mutane su ne abin koyi minister de transport na Joe Biden dan luwaɗi radda ya kama aiki sai da ya magana ya ce I present you my husband ina gabatar muku da mijina shi mace na akwai ƙato shi na nan lokacin corona na ya sai ya yi nuni zuwa ga wani ƙato shi ko shi na saman kujera shi ne mijin shi Premier Minister na Luxembourg ƙato ne an mata ta yi. Luxembourg kuma Premier Minister ne tana cikin OTAN. Sannan kuma wannan shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron shi na arme da ƙato. An yi ta ɓoye-ɓoye ashe ƙato na ya canza ya yi shigan burtu. To sai a ce waɗanda mutane su ne an misali? Misali gidan wani. Na'urorin da sun kai da wani abu wannan ilimi ne da duniya kuma su kaɗai sun kai ƙere-ƙere ba. China tana ƙere-ƙere, Rasha tana ƙere-ƙere, Faransa tana ƙere-ƙere, Amerika tana ƙere-ƙere. amma dai wajen ɗabi'a da imani waɗannan mutane su aka kira zakka ibadar albarka kuma Allah kira su haka ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun mushriki najasa ne Allah na ce najasa ko mu najasa da fassara shi dauda na da datti ko kana son a faɗe ka ko baka so wallahi sai mu faɗi haka Allah yake kike nan sai kana itizabi da kafiri Allah ya kyauta amin Allah ya kare mu gaba ɗaya inna ma baghyukum ala anfusikum sai Allah ce mata al hayatid dunya jin dadin rayuwar duniya je mun faɗa imamu hafsu shi ya karanta mata al hayatid dunya ay tatamatta'una mata al hayatid dunya sauran qurra sun karanta mata'ul hayatid dunya mun kawo irabi daban-daban wasu sun ce shine khabar kenan baghyukum mata'ul hayatid dunya wadansu suka ce a'a inna ma baghyukum shi ala anfusikum shine khabar kenan mustaqirrun ala anfusikum huwa mata'ul hayatid ayatun duniya sai fassara wannan bazurikin shine zalunci ko akan kawunan kudurci mun ce akwai qira'a shadda ko qira'at daban-daban amma mun kawo guda jiya daga cikin su mata'il hayatid dunya mun kace sun yi taujihin sa akan shi mata'in nan yana matsayin badal na anfus ala anfusikum mata'i to kaga almata'u daban annafsu daban sai sun kace an shafe wato abin da mudaf mudaf mudaf dinka asilinsa inna ma baghyukum ala anfusikum dawati mata'il hayatid dunya su rayukan kuma tsama masu jin dadi ne na a rayuwar duniya jiya mun faɗa dadin rayuwar duniya ba wani abu bane ko ba karan bane mun faɗa jiya nan ne ma bayani ya tsaya an gane ko Allah ya kira jin daɗin duniya ɗan kaɗan ne mata'un qalil wa lahum azabun alim ko ba haka nan bane sannan kuma Allah ya kira jin daɗin rayuwar duniya gurur wa man hayatud dunya illa mata'ul gurur to sai dai fi'ili na mata'a in ya zaman to sulati in tabi in an ce mata'a yamtu'u ko kuma matu'a yamtu'u ana nufin irtafa'a ya ɗaukaka amma yana son a ce ya ji yadda shi daɗi sai a ce amta'ahu kai hatta dan kaska gare ta kullum kace jin dadi yake nufi a ce maka ma'ana mata'a kace a yayi jin dadi sai a ce maka a'a in ta fa yake nufi ka kuma cin qawami in ta bai muna gani ko mata'ul hayatid dunya dan jin dadin rayuwar duniya ne kuma shi jin dadin rayuwar duniya abu ne wanda bai tabbata wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas sannan duniya duk abin da kake jin dadi da shi cikin shi mun fada akwai musiba cikin shi in kana son matsayi a duniya to ka shirya mazagi da cin mutunci ko ba haka nan bane da kuma akai maka hari ai kokari a kwace wannan matsayin kullun in kana da matsayi a duniya kana nan na kana kwana kana da tashi da tsoro a kwace wannan abin ko ba haka nan bane in kuɗi gare ka kana jin tsoron su kare ko kuma akai maka hari a kwace ko a sace ko ai ka da haka ko wani irin abu gare ka in mace ce kake so kaka sa tsammanin da an kawo mace gidanka wai shikenan jin daɗi da kuɗi ɗari bisa ɗari satin nan na farko ɗaya ma in kayi sa'a an sami shi kayi sa'a sai wuta ta tashi soyayya duk za ta logaye ta narki sai an sake sabon samfani saboda can kana iya yin wata ɗaya wata biyu ku juna ba yanzu kuma an gami an haɗe wuri guda dole na ku yi saurin gajiya ta ji bahaushe yana da wani karin magana ya ce ido wa kai rena ya ce ni wanda muke gani kullum ba ba ka nan bane eh koshin gani ka sawar reni in ji malam bahaushe to dan haka kada ka sa tsammanin da an kama mace sai kaga kamar wata hurul ili ta in aljanna na za a samu jin dadi amma nan duniya wala ba samu jin dadi dole kowane ne kai duniya jin daɗin duniya dama na ga muku hariri yace mi awama taral makruha wal mahbuba luzza fi nama al makruha abinda kake so a duniya da al mahbuba da abinda kake al makruha abinda kake kyama wal mahbuba da abinda kake so luzza yace gida bi din nan daga lazza ne sai ce luzza an sa su an cusa su fi nama a cikin wato tsari guda cikin silari guda in jima da manzanni don haka duk duniya abin da kake so duniya akwai bala'i cikin shi in kuɗi kake so wallahi wajen bai ɗan kuɗi ana iya kashe ka ko ba ka nan bane ba ga da ake zage mutane ba game da kuɗi ba ga da ake cin mutuncin mutuncin mutane ba game da kuɗi a kai su kotu a daure su a yi kaza a yi kaza duniya kenan dama fitinar duniya kenan matsayi kuɗi mace faɗi ka tashin da kuke yi to cikin su nan na kuma Allah ke haddasa muku bala'i mata alhayati duniya shi yasa abul atahiya sha'iri sha'iri ne na daular abbasiya na daular sufiya eh abin nan sha'iri ne na sufanci tunda zamanin daular abbasiya lokacin da sufanci ya fara karfi saboda hayatu tasawuf ta bayyana a wannan lokaci yace arad duniya liman hiya fi yadayhi azaban kullama kafurat ladayhi تهين المكرمين لها بصغر وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما أنت محتاج إليه yace a duniya naga ita duniya liman hiya fi yadayhi ga wanda take a hannunsa azaban azaba ce kullama kafarat ladayhi duk lokacin da ta yawaita gare shi mulkin kana karuwa bala'in kana karuwa kudin na karuwa bala'in kana karuwa eh wannan shine kaida kana ƙara son duniya bala'i na ƙara zo maka shi yasa waɗanda suka hita da duniya wallahi wani mai kuɗi sai ka tausaya mishi ka gane da salula sun kai biyar hudu na kuka yana waya da wannan da ya ɗauka ya ɗauki wannan alo alo alaji wata mota kaza alo alo sai shi awa ɗaya sai ya ji zahi shi da kan shiga jiwa da ina ba ni da dalili yace tuhinul mukramin al hadisi ita duniya tana kaskanta masu daraja tana kaskanta masu kima an gane ko bisigarin da ƙananarsu sai ka ita wanda ai yaronka ya koma mai gidanka kuma dole ka rungumi kaddara ba yadda za ka yi ko ba ka nan bane tun da ta juya in ba ka ce kai wasa Allah ya sa a daure ka eh shi ne ce ma mai gida amma ba kai za ka ce mai gida eh tuhinul mukramin al hadis gari duniya da wannan wa tukrimu kullu man hanat alayhi ka iske duk wanda duniya ta dauka ka saman ka ta dauka ta dauka ka saman su ka komo kasan su duniya kenan yace to idan staghnaita an shay'in fada'u in kan wadatu daga abu ka bar shi wa khudh ma anta muhtajun ilayhi ka rike abin da kake da bukatuwa zuwa gare shi wannan ita ce duniya amma sai ga mutane suna ta faduwa suna ta faduwa sha'ir yace samaniyatun tajri ala an-nas kullihim wala budda an tajri alayka samaniya sururun wa husnun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun thumma saqmun wa afiya samaniyatun akwai abubuwa guda takwas tajri ala nasi kullihim suna bi ta kan kowa su wuce a duniya wala budda an tajri alayka samaniya sha'ir ce waɗannan takwas ko kai awwa sai sun bi ta kanka su wuce sururun wa huznun farin ciki da bakin ciki a akwai wanda bai bakin ciki annabawa Allah su haɗu da bakin ciki duniya kai ka sai baka haɗu da bakin ciki ƙarya kaka yi ni da tari washtima'un wa furqatun a haɗu a rabu haduwa wadda kana yiwa a sake haduwa a rabu kuma akwai haduwar da sai dai kiyama ita ma ta kiyama kala biyu ce akwai wadda in an rabu ba a sake haduwa wa yawma taqumu sa'atu yawma idin yatafarraquna da wani yayi aljanna wani yayi wuta babu zancen haduwa amma su ɗan wuta sa haɗe can cikin wuta ɗan aljanna sun haɗe cikin aljanna alarma shikenan wajtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun akwai tsanani akwai sauki inna ma al-usri yusra inna ma al-usri yusra wa tilka al-ayyamu nudawiluha bainan nas thumma saqmun wa afiyah sannan kuma akwai rashin lafiya akwai kuma samun lafiya duniya waɗannan kayi kaɗan ka ce ba za su bi kanka ba sururun wa husnun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun thumma saqmun wa afiya duniya kenan da haka kanka sa tsammani wai in ka tafi America shikenan dadi za kai a America ma ta akwai wuya eh wani ma dannan Niger zai barin wa dadin shi yana da harkokin shi sai ya ce bai so sai ya tafi America sa tsammani yi kuɗi sai talauci ya iske shi ya buge shi da kyau sai ya dawo Niger akwai wanda sun ga sai Amerika neman kuɗi musu samu kuɗi suka dawo Nijar kuma Allah ya ba su arziki a Nijar ɗin arziki na Allah ne ba Amerika ta gaba da kuɗi ba da ilimi da arziki da mulki na Allah ne kakka san tsammani akwai wanda zai baka su in Allah bai so ba babu shi akwai mutanen da da dama ƴan Amerika nan Nijar sun ka to sun ka samu kuɗi sun ka koma ƙasar Amerika ko ba a yi haka nan ni kake so ka roƙi Allah ya baka kuma ka tsaya ka nemi halaliyarka kuma ka kai ma duniya garaji da kai ma al'amura garaji yanzu na kana faɗi komai yana lalacewa cikin wani littafi da suke kawo wa lalibi yanzu da yake wannan ita kissa ta karshe da kamar ta kawo al-muqala'a suke kawo kissa wani cikin adam wani mutum ne ya je ya samu zuma to tukunya ce ta zumuwa gare shi ta cika kuma zuma yayi tsada to yana tunanin idan aka saida yanzu kasuwar da za a ci in an saida wannan zumuwar za ta sai kusan saniya hudu ina gani to saniyan nan hudu kenan uku mace zai siyo zai siyo namiji guda ana nan yana lissafi yana lissafi yana kwance da kallon tukunya sai ya lissafin daga shekara ɗaya uku ɗin nan in sun aihu za su iya zama bakwai ta ga suku waɗancan in sun aihi mata za su iya haihuwa shidda sai su zan sha sha sha sha sha shidda ga bakwai sha uku ana nan kai dai ko da ya lissafa shekara goma ya ga lissafa wato saniya sun kai saba'in yanzu ya tashi da miƙewa yana da sanda sandan nan sai ta buge tukunyar nan sai zuma ya faɗo fas sai ya daidai dai saniya saba'in duk sun tafi ina haɗa kana nan kana zaune kaga mutum bai da zakka goma amma yana yana lissafin miliyan ɗari biyu ai mun san Allah shike arzikawa amma al-umuru bil asba a sai sannu a hankali a hankali duk abin da ya kashe muke nan ka fara karatu yau ka zan mallami yau ka fara neman kuɗi yau ka zan miliyardar ka shigo service yau kuma ka nan da nan ka zama gida sai na hada in ba afirkin ba wake irin wannan tunani da kasashen mu da larabawa ko kam ne an ka baka takto maka hau na biyar lokaci guda ina ka yi kasa ku bi a hankali ku yi biyayya ku koya ku iya waɗanda kuka bi din su ma sun biyo su sai ku koya sai ku iya amma in dai ka zabu da naka to maka ce kowa bai iya komai kai sai kai koko da zakko ka zama gida wannan shirme ne ko an baka saman kayoyi na nan da bala'i da kasa baka san su ba bugu guda da za'a yi maka yan kukawo in ji masu yin karafi Allah ce to summa ilaina marji'ukum amin sannan gare mu za a dawo da ku ba ga wani mu ba tunda ya ce ilaina marji'ukum taqdimu ma haqquhu ta'khiru huna yufidu al-hasr babu inda zaka koma in ba ga Allah ba kai duk abin da zaka yi da kafircin da munafincin da shedancin da luwadin da cin mutuncin da duk abin da ka iya yi in kana iya yi kai in ka ga dama ka tuba in ka ga dama ka tuba summa ilaina marji'ukum zaka koma zuwa ga Allah fanunabbi'ukum Allah ce zamu ba ku labari kuma bima kuntum ta'malun game da abin da kun kasance kuna aikatawa ba wai labarin dai Allah zai baka ba kuma zai saka ka maka tunda yana da iko ya san abin da ka aikata kuma zai saka ka maka don an kawo ka duniya ne don a ga me za ka yi asa rabbukum an yuhlika aduwwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun wa laqad ahlakna al-quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون حديث أبو سعيد الخدري لما صلى الله عليه وآله وسلم إنما الدنيا حلوة خاضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف ومستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون الله ذي قال ذاك إكتا أتين ولا أنت جيبا صحيح البخاري صحيح مسلم ذاك قلنا رواية يزود الفضة دبن دبن da haka ga Allah za a mayar da mu na akwai uslubul iltifat shine na karshe da yace falamma anjahum ka gane ko bai ce ya ayyuhan nasu inda babakum ala anfusikum mata al hayatid dunya thumma ilayhi marji'uhum don yace falamma anjahum bai ce falamma anjaynahum ba sai ce fa ilayna marji'uhum an gane ko yayi iltifat kenan min uslubi wato al ghaiba ila uslubi al khitab wallahu ta'ala أعلم ما لم يجي آية كما إنما مثل الحياة الدنيا
إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض مما يأكل يأكل الناس والأنعام مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها
وزينت زينت بالتشديد وزينت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون نعم ما شاء الله wato Allah subhanahu wa ta'ala a nan yana son ya ba mu misalin yadda ita rayuwar duniya wadda mutane suke faɗi ka tashi kanta ana ganewa ko ibn ashur a cikin tafsirinsa at-tahrir wa tanwir yace hadhihi al-aya wannan aya tunazzalu manzilatal bayan tana matsayin bayani li jumlati mata al-hayatid dunya jin daɗin rayuwar duniya al-mu'zina wadda take sanarwa da cewa bi anna tamattu'ahum ita jumla wagga tana nuna musu cewa tamattu'ahum bid dunya ma huwa illa li muddatin qasira ma'ana jin dadin da zaka yi duniya dama dan kadan ne dama Allah ya faɗa mata um qalilun wa lahum azabun alim fa bayyanat hadhihi al-aya sai wannan aya ta bayyana an anna tamattu'a cewa jin dadin da suka yi sa'irun ila zawal zai koma ne zuwa ga gushewa ma'ana wata rana zai gushi bi yadda ka so ko da kake an gane ko wa atnabat sannan kuma atnabat ta tsawaita bayani shine al-itnab an gane ko ana cewa ashaba fil kalam kuma ana cewa atnaba fil kalam an gane ko fashabbahat hay'atu tamattu' bil dunya li ashabiha bi hay'ati zafi ma'ana bayan an nuna duniya jin dadin ta kadan ne kuma sai an ka sifanta hay'atu tamattu' bil dunya kama ya wato hay'a kamar yadda jin dadi yake da duniya li ashabiha ga mutanenta bi hay'ati zar'i kamar azzarra shine wato tsiro ko kuma abin da ya fito na shuke-shuke fi nadaratihi a cikin kyawansa da ban shawa shine nadara wujuhun yawma idin nadira ha ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im alarba thumma fi masirihi ila alhasb sannan karshe sai ya koma wato abin da za a girbi idan kaga abin nan ya fito noma dai an ka ce abin ya fito kwana nawa an yi nomi an yi abin nan an maimaice ga masu maimai an kare an tare an girbe sai ka zo ka iske wurin nan kamar ba a taɓa yi ba to haka ne duniya take sai an kai musu misalin yadda yadda kuka noma kaga tsiro ya fito ya cika gona bayan kwana biyu sai a zo a yanke a iske babu komi to kamar haka dai rayuwar duniya take dan haka kan ma ka ce menene abin nan ka dauke ta wani abu mun gane ko yawwa ka dauke ka ka dauke ta abu ce mai sauki wannan shine munasabar wannan aya kamar da shi ibnu ashur ya kawo kina ana son ayi bayani na mata al-hayati dunya yadda jin dadin rayuwar duniya yake mun gane ko to yanzu sai mu dawo cikin tafsiri na wato abin nan na jalalaini tun da yana dauke da daukokun kalmomi in mun cimma wata mas'ala da ce da alaka da lugha ko abin da ya kamata haka sai a dan dauko ayi bayani sai yace yace inna ma masalu yace sifa ita masalu wani lokaci tana nufin misali masalu wani lokacin tana nufin sifa abu amma malaman ulumul qur'ani da balaga ta alqur'ani sun ce in ka ji an kawo masalu to sifa ce mai ban mamaki ba ko ce sifa ba sai abin da yake yana da ban mamaki yana da girma shi yasa Allah ce masalul jannati allati wa'ida almuttaqun kaga sifa aljanna kaku ga ba ai ba karamin abu wani ina fata ana fahimta ta to inna ma masalul hayatid dunya misalin rayuwar duniya kama'il kamar ruwa ne inji Allah matsarin ruwa anzalnahu minas sama wanda muka saukar da shi daga sama anan sai kai hattara inna ma mun kace tufidu al-hasr tana nufin an sha makanci innama Allahu ilahun wahid akwai ne abin bauta wanda ba Allah ba to dan kuma yace inna ma masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama dan ya nuna kaman misalin duniya kaman misali guda za a yi masa tunda yace inna ma sai a ce na al-hasr idafi wa laysa haqiqi don ya ce kul innama innama anta nadhir kai ba komai bane sai mai gargadi ko haka bane wanda asal ne idafi dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da su da ba wannan ba cikin qur'anin ba akwai su ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira to inna ma masalul hayatud dunya nan hasru ne idafi wa laysa haqiqi ana iya samun wadansu misalai wadanda ba wannan ba muna gane wannan shi yasa cikin qur'ani sai kai an sifanta duniya da abubuwa daban-daban ita duba cikin hadith ya sifanta ta a in i'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahidu fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adhabun shadid wa mal hayatud wa fil akhirati adhabun shadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا أسفل الكافر ta haka kakkace nan inda ma tufidul hasr na alhasr idafi ana iya samun kari mun gane intabe kama in anzalnahu min as-sama kamar ruwa ne waɗanda muka saukar daga sama a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha yace me yasa Allah bai sifanta duniya ba da ruwa na ƙasa sai ya sa ruwa da sama tun da yace kama in anzalnahu minas sama bai yasa bai ce ba kama il ardi ba tun da kuma ruwan ƙasa sun fi kusa ga ɗan adam ko ba haka nan bari sai waɗansu malamai sun kace li annama as-sama'i wa huwa al-matar la ta'sira li kasbi al-abd fihi domin shi ruwan sama shi ya fi nuna kudrar Allah dan adam bai da wani kokari gare shi wala hilata lil abd fi ziyaratihi wa nuqsanihi kuma kan bane dan adam bai iya ƙara shi bai iya rage shi kama anna al hayata la hilata lil abd fi ziyaratiha wa nuqsaniha kama haka rayuwar dan adam bai iya ƙara ta bai rage ta ma'ana ruwan sama sai in Allah ya ga dama ya zubo ko ba haka nan bane dan adam bai da izinin ya ce a yi ruwa nan ko ba za a yi ruwa ba ko ba ka bane ko ya ƙara ko ya rage to haka rayuwar tana yin ta ne amma ba ka da izinin ka ƙara ko ka rage shi yasa sai Allah ya sifanta ta da ruwan sama bai rubuta bai kamanta ta da ruwan ƙasa ba dan ruwan ƙasa dan adam na iya jawo ya rijiya ya ɗebo ya yi kaza ya yi kaza yanzu ba lokacin forage sai ya ƙara ko ya ɗebo ruwa ko ya ce ya jawo ruwa daga wani wuri zuwa wani wuri ko ba ka bane a Libya suna da annahar sina'il azim ko ba ka bane teku ce gaddafi yasa an ka jawo da an ka ce akwai matsalar ruwa a Libya a saman ruwa ya zuba kuɗaɗe mafi shi ne project wanda duk duniya a wannan lokaci fi kowane furujejen kuɗi a duniya yasa an ka jawo ruwan teku aka zo aka kawo sai da aka kawo su har a ƙasar libya na haru sina ila azim ko ba ka nan bane duk da yake ita najeriya ta yi amma cikin ƙasa guda ne su najeriya daga daga lagos ne aka jawo ruwa aka kawo su a ina a abuja amma na libya ya fi na kowace ƙasa a duniya tsada amma irin wannan shugaba ne tura suke cewa ku je ku kashe shi sai su kawo muku tsaya da luwaɗi idannuwan albarka. Eh, to sannan kuma na biyu waɗansu malamai suka ce a'a annama as-sama'i yastawi fihi jami'ul khala'iq. Domin shi ruwan sama dukkan halittu sun yi tarayya a cikin sa. Al-wadi' wa sharif al-wadi'u kaskantacce tadawun ne tadawun al-wadi'u wal ghina wal ghani wal faqir da mai wadata da talaka wal hayawan da dabba wa ghairihi da kuma waninsu kalmudari ina ganin ko kalmadar shine dan tudu والحجر والحجر da dutsi washauk da kuma kaya wasamar da ƴaƴa itace duk haka ne kowa yana samun nashi ko ba ka bane in an kai ruwan sama amma in ruwa ne na kasafa kaga in za a jawo wa sai an yi bara bara ko ba ka bane kama annal hayata kazalika to ita ma rayuwa haka ne fa kana tashbihul hayati bima'i as-sama'i ashaddu munasabatan wa mutabaqatan sai zama to a kamanta wato da ruwan sama ya fi aka manta da ruwan kasa don su ruwan kasa ana iya ayi rigima wani ce nashi ne shi ya dauko shi kaza amma ruwan sama yadda kowa yana samun nashi rabo to ita ma haka ne rayuwa kowa zai zai samu nashi rabo sai aka manta ta shi ya fi dan saboda ka gane cewa rabonka Allah ya riga ya baka kakka sai zuwa sabon Allah muna gane wannan kadiba cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi a cikin suratul Yunus in baka ga bayanin ba sai ka zo ka gani kama in anzalnahu minas sama amin kamar ruwa ne wanda muka saukar daga sama fakhtalata bihi ay bi sababihi sai ya hadu bi sababihi da wato fakhtalata sai ya cuɗanya bihi intabe nan sai ce bi sababihi wanda ita ake kira alba'u sababiyya ka rike da kyau akwai sababiyya ita ba'un tana iya ɗaukar ma'ana hiyar da takwas a larabci akwai sababiyya akwai samaniya akwai lil musahaba akwai lil isti'ana alal aqalla kadiba cikin littafin mughni labib an kutub al a'rif libni hisham al ansari kadiba cikin masdas da aka rubuta a kasar libya huruful jarri wa dalalatuha a kasar libya kulliyatu da'wa al islamiyya sai kaga kowane harafi ma'ana nawa yake doka amma anan biyu na malamai sun kafi kawuwa nan fakhtalafa sai ya cuɗanya da wannan ruwa bihi ai bi sababihi da batul ardi domin da na batul ardi ruwan busu zo ba da ba zai ni ba da ba zai cuɗanya ba amma ruwan na shiga sai ya kwaba ƙasar sai ta faɗi waɗansu malami suka ce a'a alba'u huna lil musahaba fakhtalata bihi musahi wato bihi kenan musahiban nabatal ardi shi ruwan da yazo ya cuɗanya da mi da da tsiron ƙasa kuma sai ya abutakance shi domin da ruwan zai janye babu shi kwata-kwata da tsiron mutuwa zai yi shikenan to kaji sai tafsiri ya bambanta kai in guda ka sani sai ka ce kai baka san haka nan ba alhali ko babu tana daukar ma'ana da takwas to in ka ga dama ka dauke ta alba'u lil musahaba in ka ga dama ka dauke ta mi lissababiyya malamai sun kace kadiba cikin ad-durrul masum fi ulumil kitab al-maknun na as-samin al-halabi ya kawo wannan bayani fa ikhtalata bihi nabatul ardi sai ya tudanya da shi asalin ikhtalata daga khalatani shi khalata yana nufin an tudanya khalata yakhlutu ko ba kana bane wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a sai an kace ikhtalata to an ga maida shi ifta'ala sai ya koma ghairu muta'addi domin khalata muta'addi khalatu amalan salihan ikhtalata kuma ya kuma mi ya kuma lazimi alifun da ta'un sun karo amma ya kuma lazimi to ikhtalata bihi nabatul ardi sai tsiron kasa ya tudanya da shi an gane ko ikhtalata bihi nabatul ardi sai tudanya da shi yace washtabaka ba'dahu bi ba'd ishtabaka sai ya shiga cikin juna shi yasa ake cewa shabbaka baina asabi'i yayi haka eh yaki kuma ana kiran shi al-ishtibaka eh a ce an yi gumurzu ko ana rama an yi ɗauke ba daɗi e wasu ta baka ba a bi ba abu sashen shi ya shiga cikin sashi shi wannan ruwan kenan da ya haɗu min ma ya kulun nasu wal an'am na daga abin da mutane suke ci wal an'ami da dabbobi ko min alburri na daga albur wani nau'i ne na alkama wa sha'ir da kuma alkama duk dai wani nau'i ne na alkama wanda larabawa suke amfani da su wa gairi ha da wani su an gane ko to wannan ruwan da ya zo ya cuɗanya da nabatul ard kalma ta nabat tana nufin abin da ya tsiro duk abin da zai haɓaka ya ƙaru ana kiran shi nabat wallahu ambatakum min al-ard nabata irwa daga wani abu shine ake cewa nabata yambutu shine abu ya tsiro ko ya fito kuma yana haɓaka muna gane ba da kyau sai yace mimma yakulu nasu wal an'am sai ce wal an'amu da dabbobi min al-kala'i nami al-kala ciyawa al-ramma kala ciyawa dama galibin kalma ta alkalau da larabci asalin tana nuna tsaro tsaro nabi tsaro qul man yaklaukum bil layli wan nahari min rahman to ita ko wannan ciyawa Allah ya sa ta zama to sababi ne na kariyar rayuwa don in babu ta mutuwa za a yi alkala'atu shine alhifz muna ganewa mimma yakulu nasu wal an'am to daga abin da mutane suke ci da dabbobi nan akwai wani abu da ake ce ma uslubu taraki da uslubu tadalli ka rike da kyau cikin ulumul qur'ani da tafsiri da balaga ma duk akwai shi uslubu taraki bari in yi ma irin yadda muka karanta da Hausa eh uslubu taraki da uslubu tadalli eh ba sai na ce ma uslubu taraki ba ka fa dan jami'a da su a ce uslubu taraki wa uslubu tadalli a ba sai ayon muna ganewa duk in kaga abubuwa sun zo ko a tashi daga sama ayi ƙasa ko da a taso daga sama ayi ƙasa shine uslubu tarqi daga arruqi ne a tashi daga ƙasa ayi sama shi ko uslubu tadalli shine a faro daga sama ayi ƙasa to duk inda ka je kaga atsafi ka hankalta ma akwai wannan cikin Qur'ani sai ka samu mas'ala ne da mas'ala dubu biyu duk inda harfin arfi zo cikin Qur'ani ka diba akwai wannan na baka kyautar ruwan Allah to a nan libo da ya ce bari don in baka misali ka gane kadiba cikin wani littafi sunansa mafatih tafsir na ustadu dr ahmad sa'ad al-khatib ya kawo wannan uslubu tarqi da uslubu tadalli yayi ne dan yin bayanin yadda wato mustalahat na tafsiri da ulumul qur'an da hadisi suke littafi dai mujalladi biyu in ka same shi yana da kyau kwarai da gaske amma mu ce ana samun shi ne yarda yalla sai dai Kano ko kuma Saudiya muna ganewa to uslubu tarqi da uslubu mi at-tadalli libo da yace yace فاختلط به نبات الأرض تتي مما يأكل الناس والأنعام da ɗan adam da dabba wa fi daraja ɗan adam to na an yi uslubu at-tadalli sai da an ka fara da na sama sannan an kayu na ƙasa amma a cikin suratul furqan sai yace wa anzalna minas sama'i ma'an tahura linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqana katami an'aman wa anasiya kathira sai fara da dabba nan kuma an yi usulubi mi usulubu taraki tariki to shi yasa nan ya fara da miki daraja can kuma ya fara da dabba saboda dabba ita dan adam yake yankawa ya ci kuma ya sha nonon sai fara da ita kaga sai an kai taraki da tadalli don ka gane da Qur'ani shi cin Qur'ani wanda mas'ala ta taraki da tadalli ta hijubu duk inda kaga harbul afsi akwai ta kuma kai raba wa iz akhadna minan nabiyyin mithaqan tatami wa minka wa min nuhin wa minka daga gare ka wa min nuhin da nuhu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wani usulubi an kai tadalli an kai kuma haka nan bane inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di wa auhayna ila ibrahima wa isma'ila da ibrahima da isma'ila nan usumi an kai umar mutadalli to duk inda wawan ta zo da harfin aqsina baka ka dauka shi na nan cikin qur'ani shi na da yawa akwai almuttafaqu alaihi akwai almukhtalafu fihi in ka samu muttafaqun alaihi ka huta in ka samu almukhtalafu fihi ka koma ka nemo dalilai da suke nuna wanne ne ake nufi daga cikin su mun gane da kyau mimma ya akulun nasu wal an'am na daga abinda mutane suke ci da su da dabbobi ya akulu fi ili mudari'i ne yufidu tajaddud wa takrar domin dan adam bai da wadatuwa daga cin abinci ƙarya ne kace ka wadatu ga cin abinci shi yasa tuwo da kuke gani tuwo abinci ya fi karfin shugaban ƙasar America da kowane shugaban ƙasa a duniya don an kai yajin aiki an ka ce to yanzu kowa zai nuna ma wani wurin shi da tuwo da kuma shugaban ƙasar America tuwo babu ruwan shi da shugaban kasar Amerika da ruwa sati daya shi ma shugaban kasar Amerika babu ruwan shi da tuwo da ruwa sati daya wa zai gane kuren shi to kai da ba ka iya tuwo iskanci da kace ka da Allah dan adam sannan Allah zai barka ka ci abinci kun ji ana yin wai a wani abu ake yi sunan shi grab de de san wai mutum ya zauna wai bai cin abinci to ban tabbata an ci grab de soft ba mutum ya zauna bai shan ruwa kuma menene dan adam yake bukata a rayuwar shi a duniya a'a lumfashi alarabin iska ku bar cewa ruwa saboda dan adam na iya awoyi bai sha ruwa ba akwai mai iya awoyi bai lumfasa iska ba ko likita an kai mutum da an gaya ya sai a ce a soka mai wannan abin alaran ba ɗaya bane lumfashi to dan adam Allah in ya ga dama in ka ja iskan ba za ka dawo da shi ba ruwan in ka sha in Allah ya so ba za ka iya fitsare su ba abinci in ka ci ba za ka iya tuce shi ba kenan kai kana da bukatuwa zuwa ga abin da Allah halitta a kowane lokaci sannan duk iskancin ka duk tambada ka ko ba ka sallah ko ba ka sallah kai na arnan arnan duk duniya in ka ci tuwo sai ka yi tutu kuma in ka yi tutu sai ka duka ma tutu ko baka duka ma Allah ba ko ko ka to bai duka inda tutu a gani arnan arnan duk duniya wanda bai sallah bai ruku'i amma in ya ji kashi duka zai yi bai duka ma ubangijin da ya halitta shi amma ya duka ma tutu na jafa haka yi jinsu da Allah don haka mutane a yi hattara game da al'amarin Ubangiji wallahi a yi hattara hatta ya ce mimma ya kulun nasu wal al'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha har sai lokacin da ƙasa ta riƙi ƙawarta kaga nan balaga ce domin ba a cewa ƙasa ta riƙi ƙawarta a Hausa sai dai a ce ƙasa ta ƙawatu ta yi kyau tana burgewa tana ba da shawa amma nan da larabci ta ce akhadhatil ardu zukhrufaha ƙasa ta riƙi wa abin nan ƙawarta an gane ko ya ce bahjata hamilan nabati ma'ana kyawunta shine bahja an gane ko amman khalaqa samawati wal ard wa anzala lakum minas samai ma'an fa ambatna bihi hadaiqa zata bahja mai burgewa da shawa wa zayyanat Allah ce ta kawatu lokaci ya mutsu ba za mu iya samun abin nan ba yace bi zuhuri kenan ma'ana da fure fure fure fure az-zahra shine mi shine hure ko ko a ce flower ko flower masu karatu ingilishi wa asluhu yace aslin shi tazayyanat a larabce aslin shi tazayyanat ma'ana ta qawatu ubdilatu ta'u zayan an kamai da ta'un ta koma zayun wa udhimat fi zayi sai an kasance cikin zayun kina aslin wa zayyanat tazayyanat sai an ka dauki alif ta'un an kamai da tazayun sai zaman so zayun biyu ba ta saki sai an ka dauko alhamza an ka jawo ta sai an ka ce izayyanat saboda nan ana son a nuna maka a me yasa Allah bai ce ba tazayyana sai ce izayyana saboda a nuna maka kawar ta kai inda take dauka hankali to shikenan izayyana ta kama kawa ta burge ta bada shawa wa zanna ahluha annahum qadirun alaiha masu ita suna sawa tsammanin suna da iko akan ta domin an yi noma ka san manomi in yazo ya dibi gona sai ka ji ce bana fa za mu za mu hita lahiya kai da baka girme ba zaka kira kai za ka hita lahiya baka san wani abin da zai zo gobe ba ina fata ana fahimta ta to haka jiji ta suke kama dan adam kai ba kai ne a fara aitum ma tahrutun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un ina kai ina karambali ka san abin da zai zo wa zayyanat sai da taqawatu wa dhanna ahluha annahum qadiruna alaiha kadiba cikin jalali ne ce mutamakkinuna suna ganin suna da iko min tahsili timariha za su samu 'ya'yan itacenka suna ganin komi ya kare to me yake faruwa ataha amruna sai al'amarin mu yazo masa yace qada'una shine hukuncin mu aw azabuna ko ko azaban mu faja'alnaha ko yace sai mu sanya ta ai faja anna zar'aha asalin shi gona ce amma ana nufin tsiron da ya fito a cikin ta hasidan yace kal mahsudi kamar abinda an ka girbe bil manajili ha manajil lauje al-ramma min jal sai a ce manajil miknat ya ce min eh manajil jam'i na min manajil jam'i na min manzil masakin maskan to manajil ha minjal ala ce wadda ake amfani da ita wadda ake yanka shi ne muke ce lauje da Hausa to faja allaha hasida sai muka sanya ta kamar abin da anka girbe ka allam tagna yace ka anna mukhaffafatun min mukhaffafa ai aslinta ka annaha kamar dai ita wannan gonar lam tagna bata kasance ba ta wadatu kenan lam takun kamar bata zamanto ba kenan bil amsi a can jiya kamar ma'ana na tuyan abin da ya gabata sai ka zo ka iske ta gaba ɗaya an yi raga-raga da ita abin da ke cikin ta ya ƙare kamar an yaki Allah ce bil amsi kenan kamar dai ba ita bace kamar ba ta kasance ba tana da wannan tsiro sai Allah ce to kazalika kamar haka ne nufassilu ay nubayyinu muke bayyana al ayati ayoyi li qaumin yatafakkarun ga mutane wanda suke masu tunani wanda suke gane inda an kasa ma gaba wani ko ya saurari ayoyin gigita ta sai ce kai kai mu mallan da Allah akwai saura ga duniyar nan fa akwai saura bari ku haɗu da mala'ikan mutuwa za ka gani kana da su to irin wannan amma waɗanda ba su ɗaukar wa'azi ba za su asuwa ba wannan ayar tana da sauran bayanai duka mun yi bayanin kalmomin ta ne saboda dai a samu a kai ƙarshen kalima cikin ta ina fata an fince ni wannan kuma babban misalin da yake ba mu wannan ina tuna akwai wani ɗaya daga cikin du'a da ya taɓa kai muna ziyara wani babban abin nan masani da yake a ƙasar Canada balarabe ni na mace ko na ina ne sai kai muna ziyara a jami'a ta kulliya lokacin da muna karatu sai aka ce gabatar da muhadara to sai ya kafa hujja da wannan aya cewa an gina wani gidan caca a turai duk duniya babu gidan cacan da ya kai shi bayan an yi wannan gidan cacar an tsara shi an yi shela an yi talla an faɗi ranar da za a fara wannan cacar duk wani ɗan cacar da duniya an gayyace shi shina so ya je sai Allah ya tazo guguwa ta zo ta kama gidan nan gaba ɗaya ta tafi da shi sauran a'awi a fara aiki sai ya karanta wannan aya إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كما هكا أبن دي فاروق ونكينا كنا جي أه؟ نيكي غليزر wannan 'yan kasar america wanda lokacin da an ka ta yi za a yi biki na hollywood ko ba haka nan ba ne ta zo ana ba da fina-finai ana ba su an ka ce film na film na wani ya samu maki goma sha ɗaya wani film ya samu maki uku sai suka zo kafin film ɗin da ya samu maki ɗaya sai an ka zo sun ka kawo suna allah subhanahu wa ta'ala sai ta ce allah subhanahu wa ta'ala god an gane ko ta ce zero the creator of universe wai ma'ana créateur de l'univers ta ce zero mention Allah ya samu zero wai ma'ana fina-finai sun samu da mai sha ɗaya da mai uku da mai ɗaya amma Allah zero ya samu sai an kai dariya sai ta ce wannan ba abin mamaki ba ne ta ce this is godless town ma'ana ita Los Angeles godless town a sunanta god ana nufin Allah less kuma ana nufin contraire abinda babu kishiya kenan shi yasa annangale in ka ji less galibi ba kowane abinda asali bai da lesson an ka samu lesson ba kowane ba to kenan use an anglais c'est le verbe utiliser amfani in ka ji an ce useless abinda bai da amfani da ka ji an ce wancan useless ne to kai ta kanka to useless abinda bai da amfani unity an gane ko to sai sun tace this is godless town wannan gari ne wanda ba na Allah ba ma'ana Allah bai mallaki komai da shi ba sai an kai rap rap rap rap rap an kai dariya ko ba ka nan bane bayan an kare waɗannan bayanai da ƴan awowi kaɗan sai Allah ta dole wuta ta zaka ta kama kona garin Los Angeles ta kama sai da ta kona garin gaba ɗai duk wasu ƴan fina-finai da ƴan ta'adda na duniya waɗanda suke taimaka ma ta'addanci a duniya da ke can dama Los Angeles gari ne wanda yana da hatsari kwarai ko a can America an ce in zaka shiga sai ka shiga da makamai kuma kai hasara sai ga shi garin Allah kunna mishi wuta masallaci ɗaya ya saura. Dan a nuna mani ki glazer cewa wannan garin na Allah ne don ga masallaci na Allah nan. Wa annal masajidu lillahi kuma kan bane sannan gidajen ku kuma Allah ya kone su kuma in akwai wanda ya isa ya tunkari Allah Allah yana jirgi. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi ta ce fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha wala yakhafu uqbaha Allah bai taba jin tsoron abin da zai biyo baya ba kuma shi kadai an dauka sifa wallahi Allah shi kadai da bai taba jin tsoron abin da zai biyo baya amma kowa akai komi kudin ka komi bala'in ka komi tsiyar ka komi mulkin ka wallahi akwai abin da kai da kanka ba kai shi don ka san in kai shi ka san abin da zai biyo baya kai daga tsoron matarka kai daga tsoron matarka ka yi ma matarka tsawa karfe biyan na marice da yi ma wani kan lokaci a tausiyon sai sai haƙi sai yawa sa ka saboda akwai minuyi da karfe ne na dare abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته